بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالى عود أولياءه بأن يجيب دعاءهم ويكشف كربهم ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكثير من ذلك وكيف أنه لم يخيب رجاءهم ويرد دعاءهم وقصص الذين أجاب الله دعاءهم لا تحصى وليس العجب في سرعة إجابة الله لهم ولكن العجب في حال كثير منا كيف لم يستجب الله القريب الكريم دعاءه ويلبي حاجته نعم يا معشر المسلمين ما بال الكثير من الناس حرم الإجابة وقد دعاه ومنع من كشف ذره وقد ناداه إن العجب ينقضي حينما نعلم أن الله تعالى أجاب دعاء من دعاه حين أتى بأسباب الإجابة وترك موانعها فلذا ينبغي علينا أن نتعرف على آداب الدعاء التي بها يجيب الله دعاء المظلوم ويكشف كرب المكروب ويغيث الملهوف ويفرج به الكربات ويقضي به الحاجات وآداب الدعاء كثيرة أذكر أهمها إن شاء الله أولا أن تدعو الله تعالى بإخلاص وإيمان وحضور قلب وهو تعالى يجيب دعاء المخلص حال إخلاصه ولو كان مشركا قال تعالى عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ومما يلاحظ ومما يلاحظ على كثير من الناس في دعائهم أنهم لا يستشعرون التضرع والتذلل لله بل يدعون الله وهم في غفلة عن التفكر في الدعاء ومناجاة الله بل إن بعضهم يتثاءب وهو يدعو وبعضهم يدعو وهو شارد الذهن أو يفكر في أمر من أمور الدنيا وهذا خلاف التضرع وهذا خلاف التضرع والتذلل الذي أمر الله به ثانيا أن ترفع يديك كحال السائل المستجد كحال السائل المستجدي وتبدأ دعاءك أولا بحمد الله والثناء عليه ثم تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتختم دعاءك كذلك وليس من السنة أن تمسح بيديك وجهك ثالثا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء ومن اللطائف أيها الإخوة ما ذكرته إحدى بنات الشيخ بن السعدي رحمه الله أنها رأته ليلة يوم الاستسقاء وهو ينظف ميزاب أحد الأسطح فقالت ما تصنع بالسطح ولم ولم تنظف الميزاب والجو صحو فأجابها بأن صلاة الاستسقاء ستقام غدا ثقة منه بإجابة الله لدعائهم وعدم تخييب آمالهم رابعا أن يكون طعامك وشرابك حلالا طيبا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم فقد ذكر أن آكل الحرام يبعد أن يستجاب له مع أن هذا الرجل يلح في الدعاء وهو مسافر مضطر قال بعض السلف لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام خامسا الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس والملل وقد روى الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له سادسا عدم الاعتداء في الدعاء قال تعالى بعد أمر بعد الأمر بالدعاء إنه لا يحب المعتدين وللاعتداء في الدعاء أمثلة كثيرة منها أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات أو الدعاء على غيره بغير حق ومنها أن يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة ومنها أن يرفع صوته في الدعاء ومنها أن يدعوه غير متضرع بل دعاء بل دعاء بل دعاء هذا كالمستغني عن ربه وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد وتأملوا قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين بعد قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا دليل على أن من لم يدعه من لم يدعه تضرعا وخفيا فهو من المعتدين الذين لا يحبهم الله سابعا أن تمتثل ما يأمرك الله به وتنتهي عما ينهاك عنه وهذا أعظم أسباب الإجابة لدعاء العبد وحبه وقربه منهم قال تعالى وهذا من أعظم أسباب إجابة الله لدعاء عباده وقربه وحبه قال تعالى في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري عباد الله وليس من اللائق أن تجاهر أحدا من الناس بمخالفته ثم تسأله وتطلب منه حاجتك ولله المثل الأعلى كيف تبارزه بالمعاصي والذنوب وترتكب ما يكرهه وتترك ما يحبه وأنت مع ذلك تسأله حاجتك وأمنياتك فإذا أردت أن يستجيب لك فاستجب أنت له ثامنا أن تدعو الله بخفية وإسرار ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ما كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وفي إخفاء الدعاء في عباد الله فوائد عديدة أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي وثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم فمن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بينه إل بين يديه إلا خفض الصوت به وثالثها أيها الناس أنها أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق وقلبه يسأل طالبا مبتهلا وهذه الحال لا تأتي ما لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء ورابعها أنها أبلغ في الإخلاص وخامسها وهو من النكت البديعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه دال على قرب صاحبه للقريب لا مسألة نداء لا مسألة نداء البعيد للبعيد ولهذا أثنى الله جل وعلا على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه هذه شروط من يجيب الله دعاءه ومن أتى بها فالله منجز له وعده والله لا يخلف الميعاد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الغفور الرحيم الودود لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان غفارا توابا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلم عندما تلتجئ لله تعالى في كل أمور حياتك توجه له بقلبك ولسانك ويديك طالبا منه ما يجول في خاطرك وأنت على يقين وثقة بأن الله لن يرد عبدا التجا إليه كيف وهو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يا عبد الله من غيره تعالى يجيب دعاءك إذا ضاقت عليك الدنيا من غيره يرفع عنك الظلم إذا ظلمت من غيره يغفر الزلات ويمحو سيئاتك وذنوبك فتوجه إلى الله بدعوة خالصة ودمعة صادقة وقلب حاضر تائب فوالله لن يخيبك الله ما دمت صادقا ولن يردك ما دمت مقبلا فهو القريب وهو مستو على عرشه فوق سماواته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولله در من قال ولله در من قال الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم bayan haka yan uwa musulmai hudubar mu ta yau tana magana ne akan ladduban addu'a da kuma ladduba da ya kamata musulmi ya kiyaye a lokacin da yake roƙon ubangiji domin ya samu kyakkyawan biyan bukata daga wajen Allah maɗaukakin sarki babu shakka bawa musulmi bayi da wata madogara ko wata madafa ko inda zai jingina wanda ya wuce komawa zuwa ga ubangijinsa Allah shi ne gatan kowa Allah shi ke kula da rayuwar kowa Allah shi ke biyan bukatun kowa Allah maɗaukakin sarki shi ne ke zantar da abin da ya ga dama akan dukkanin bayansa dukkanin abin da ya samu bawa na alkhairi ko akasinsa ya same shi ne da izinin Allah saboda haka bawa bayi da wani makami mai karfi mai kaifi wanda ya wuce addu'a da roƙon Allah maɗaukacin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa addu'a tana yin amfani akan abin da ya sauka da ma wanda bai riga ya sauka ba bi ma'ana abin da ya riga ya faru na musiba da abu marar daɗi idan ana yin addu'a to addu'a tana ɗauke shi wanda bai sauka ba ma addu'a tana tare shi addu'a tana tunkuɗe shi saboda haka musulmi bayi da wata gata da ta wuce komawa zuwa ga Allah da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki dare da wuni ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ga bayinsa cewa ba zai taɓa tozarta addu'o'insu ba muddin sun roƙe shi ya yi alkawari cewa zai amsa musu Allah zai yaye musu damuwoyin da suke ciki Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ambaci da yawa daga cikin bayinsa waɗanda suka koma zuwa gare shi suka roƙe shi kuma ya amsa musu addu'o'insu ba tare da ya taɓar da addu'o'insu ba labarunsu da ƙissosinsu suna nan da yawa a cikin alkur'ani ba za su ƙidanyu ba amma ba abin mamaki ba ne don Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'o'insu cikin gaggawa abun mamakin shine yaya aka yi ake samun wasu daga cikinmu a halin yanzu suke addu'a kuma ba amsawa menene dalilin da yasa mutum yake da bukata kuma ya roƙi mai biyan bukatan amma bukatar bata biya ba menene dalilin da yasa mutum yake addu'a ya kuma roƙi wanda ke kusa da bayansa yake jinsu yake amsa bukatunsu amma kuma babu canji babu biyan bukata ya kamata ‘yan uwa musulmi mu yi tunani mu sani cewa shi dai Allah kamar yadda ya yi alkawari cewa in an roƙe shi zai amsa to Allah yana nan bayi saba alkawari in kaga ba amsa addu'a ba to ko dai mai buƙatar bai roƙa ba ko kuma bai roƙa irin yadda ake so ya roƙa ba Allah ya sa mu dace ashe kenan mamakin ka zai yanke a lokacin da kasancewa Allah ta'ala yana amsa addu'ar bawa ne idan ya cika sabuban da suke sa amsa addu'ar ya kuma kawar da duk abin da ke hana addu'arsa ta karfi a wajen Allah saboda haka ya kamata mu sani cewa addu'a tana da ladduba da ya kamata duk mai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye waɗannan ladduban da su ne Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'an wanda aka zalunta ya yaye damuwa wanda ke cikin damuwa ya kawo agaji ma wanda ke cikin kuncin rayuwa ya yaye matsaloli na wanda ke cikin matsaloli ya biya bukatun wanda yake cikin bukatu Allah ka samu dace laduban addu'a jama'a suna da yawa zan ambata mana wasu daga cikin su waɗanda suke mafiya muhimmanci ladabi na farko daga cikin laduban addu'a shine bawa yayi kokari ya roki Allah da ikhlasi da imani sannan lokacin da zai yi addu'an ya halarto da zuciyarsa ya tattara hankalinsa ya tattara zuciyarsa waje ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki yana amsa addu'ar wanda ya roƙe shi ne da zuciya ɗaya da ikhlasi wannan ita ce addu'ar da Allah maɗaukakin sarki yake karɓa kai dukkanin wanda ya tsarkake addu'a mu Allah shi kaɗai ya roƙi Allah shi shi kaɗai to Allah yana amsa addu'arsa ko da kuwa mushriki ne wannan shi yasa Allah yake bayani game da mushrikai yake cewa fa idza rakibu fil fulk idan suka shiga cikin teku suka shiga cikin kwale-kwale da'awullaha mukhlisina lahu ddin sai su koma su roki Allah suna masu tsarkake addini ma Allah shi kadai suna masu tattara hankulansu zuwa ga Allah amma falamma najahum ilal barri dan Allah ya tsayratar da su suka yi so zuwa ga kan tudu suka fito daga cikin ruwa lafiya idahum yushrikun sai su koma suna ma Allah shirka kaga kenan Allah ya ce suna tsarkake addu'a ma Allah kuma Allah yana amsawa har ya tsiratar da su sai bayan sun tsira sai su koma kuma suna shirka ashe kenan bawa in yana son Allah ya amsa addu'ansa to ya tsarkake addu'ar ma Allah shi kaɗai ya tattara zuciyarsa waje ɗaya a lokacin da zai yi da zai addu'a daga cikin abin da za mu lura da shi jama'a shine mafiya yawan mutane a lokacin da suke addu'a ba sa ƙanƙan da kai a gaba ga Allah lokacin ma za ka iya samu mutum yana addu'a ne yana gafale yana rafkane yana tunanin wani abu na duniya yana tunanin wani abu na rayuwa ba tare da ya tattaro zuciyarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba za ka samu wani yana addu'a yana taɗi wani yana addu'ar yana hamma wani yana addu'ar zuciyarsa tana cike da tunane-tunanen wasu abubuwa na duniya wannan ya saba ma kankan da kai da kaskantar da kai da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu saboda haka duk wanda yake son addu'arsa ta karbu lokacin da yake addu'a to ya wofantar da zuciyarsa daga tunanin komai in ba tunanin addu'ar da yake yi ba ya tabbatar da cewa zuciyarsa tana tunanin wannan addu'ar da yake yi ne kadai ba tare da tunanin wani abu na duniya ba Allah ya samu iya abu na biyu shine ka daga hannunka sama a lokacin da kake addu'a ka fara addu'anka na farko da godiya ma Allah idan za ka yi addu'a abin da ake so shine ka fara jinjina da godiya ma Allah jama'a Allah ya sa mun fahimci maganin nan in za ka yi addu'a ka fara godiya ma Allah abin da Allah yake so shine kafin ka roƙe shi ka lissafo masa ni'imomin da ya yi maka kai kuma da rashin kyautata wanda ka yi ya yi maka kaza ya yi maka kaza ya yi maka kaza amma duk da haka kai kuma ka saba masa kayi kaza kayi kaza kayi kaza kar ya zama cewa abin da yake yawan fitowa a bakinka mafi yawa shine negative side ma'ana shine abin da Allah bai maka ba matsalolin da kake ciki a ka fara lissafa ma ubangiji godiyanka akan kyautata maka da yake yi tare da cewa kai kuma baka kyautatawa to wannan ladabi ne na addu'a Allah ya samu iya sannan ka fara addu'an da godiya ma Allah da kuma salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatin nan kuma ka yi salatin da ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wannan shine salatin da ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka bude addu'arka da ita sannan kuma ka rufe addu'arka da ita ya zama cewa addu'arka tana tsakanin godiya ma Allah da salatin annabi a farko da kuma godiya ma Allah da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshe sannan bayi daga cikin laduban addu'a bayi daga cikin sunna shafa addu'a bayan mutum ya gama addu'a wannan shafa addu'an da ake bayan an gama addu'a gargajiya ce bid'a ce bata tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama addu'a guda ɗaya ita ce ta tabbata cewa annabi yana shafa ta ita ce addu'ar bacci annabi yana haɗa tafukan hannunsa ya karanta kulhuwa da falaki da nasi ya tofa ya shafe jikinsa gaba ɗaya daga sama har ƙasa gwargwadon inda hannunsa ke iya taɓawa a jikinsa amma sauran addu'o'i annabi baya shafa su a fuska wannan ya saba mu karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na uku shine ka roki Allah ladabi na uku ya zama kana da yaƙinin cewa Allah zai amsa maka kar ka roƙi Allah da shakka da taraddudi da tunanin kai za ta karɓi ko ba za ta karɓi ba zai yi ko ba zai yi ba wannan ya saba ma ladabin addu'a ladabin addu'a shine in za ka roƙi Allah ya zama ka roƙi Allah tare da cikakken yaƙini cewa Allah ba zai mai da addu'ar nan naka baya ba Allah ba zai mai da hannunka baya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai ubangijinku mai kunya ne ubangijinku mai karamci ne yana kunya a ce bawansa mumini ya daga hannuwansa guda biyu ya kira shi kuma ya mai da hannun zero ya dawo da hannun babu komai Allah madaukakin sarki yana kunyar haka saboda haka ka samu cikakken yaƙini cewa Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka wannan addu'ar taka kada ya zama kana kokonto kada ya zama kana shakka wannan shi yasa aka hana mutum musulmi a lokacin da zai roki Allah karka ce Allah in ka ga dama ka gafarta mu karka ce Allah in ka so ka bani karka ce Allah in ka ga dama ka yi min kaza a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya nuna ma Allah cewa yana da bukatuwa akan matsalar domin in ka ce ma mutum in ka ga dama ka yi kaza kenan ko an yi ko ba a yi ba kai baka da matsala saboda haka walillahi almasalul a'la idan zaka yi addu'a ka naci ka nuna ma Allah bukatuwarka akan wannan bukatar da kake da ita a gaba gare shi subhanahu wataala saboda Allah ba mai masa tilas ba wanda zai ma Allah dole sai dai in ya ga dama ya biya ma bukatanka sannan kuma aka hana bawa a lokacin da zai yi addu'a kar ya yi gaggawa kar ya bar addu'a saboda ya ga amsan addu'an ta jinkirta zuwa bata zo akan lokaci ba domin wannan wato gaggawan da zai yi da daina addu'an da zai yi saboda ya ga amsar addu'ar bata zo akan lokaci ba na daga cikin abin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya ki amsa masa addu'arsa mai yiwuwa a lokacin da kake addu'a wata da watanni shekara da shekaru babu mamaki lokacin da shedan zai ziga ka ka sare ka daina addu'ar ba mamaki kana kan matakin ƙarshe ne kana level na ƙarshe ne na cin jarabawanka daga nan kuma sai sakamako mai kyau amma shedan sai ziga ka sai ka daina addu'ar ka daina roƙon Allah ɗin saboda haka Allah ana roƙon shi koda ko ka ga buƙatar bata zo ba to ka ci gaba da addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah yana amsa addu'ar ɗaya kuma tukar bai gaggawa ba mecece gaggawa annabi ya ce shine ya ce qad da'awtu rabbi hakika nayi ta roƙon ubangiji na na roƙa na sake na roƙa na sake amma har yanzu falam mustajab li har yanzu Allah bai amsa mun ba har yanzu ban ga alamun amsawa ba to wannan ya nuna cewa addu'ar ba za ta karɓo ba kenan Allah ya kiyaye daga ciki abin da zai fito mana da wannan fili ɗaya daga cikin 'ya'yan ashef abdulrahman ibn nasiru sa'idi allah ya mishi rahama ta ce wata rana ta gan shi da daddare ana gobe an sanar cewa gobe za a yi sallar roƙon ruwa sai ta gan shi ya fito cikin gida ya ɗauko drum da randuna sai wanke su yake yi sai ta ce a'a yaya kake wanke randuna da drum bayan kuma yanzu ana kwari ne babu ruwa sai ce gobe za a yi sallar roƙon ruwa ma'ana shine ina da yakinin cewa gobe in an je an roƙi Allah Allah zai saukar da ruwa saboda haka shi yasa nake fara tattara wajajen da zan wato ainihin tara ruwan idan an yi ruwa ɗin ya subhanallah kaga yadda ake so mutum ya zama mai cikakken yakini game da ubangiji Allah ta'ala ya samu dace ladabi na hudu na addu'a shine kai kokari ya zama abincinka da abin shanka da suturanka da duk abin da kake mu'amala da shi ya zama halal ne tsaftatacce tsarkakakke ya zama kana mu'amala ne da halal baka mu'amala da haram annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ambata mana labarin wani mutum wanda ya tafiya mai tsawo ya yi ƙura ya yi dukun-dukun abin tausayi da shi ya daga hannunsa sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji allah ka bani kaza allah ka bani kaza annabi ya ce sai dai gash abincinsa haram abin shansa haram suturansa haram guzirinsa haram an gina jikinsa da haram wannan ta yaya Allah zai amsa masa addu'arsa ta ina addu'arsa za ta karɓu addu'arsa ba za ta karɓu ba saboda ka in har kana so addu'anka ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah maɗaukakin sarki to ka yi ƙoƙari ka zama mai cin halal mai shan halal mai sa halal ka yi mu'amala da halal karka ci haram karka sha haram karka sa haram karka ciyar da iyalanka da haram domin in haram ya shiga gidanka to ya ɗebe albarka a cikin gidan saboda duk wanda a cikin gidan ya ɗaga hannu ya addu'a Allah ba zai karɓa ba saboda ya ci haram akwai abun kunya abun tashin hankali ga musulmi da ya wuce yau a ce gashi nan ya kai matakin da in ya roki Allah Allah ba zai saurare shi ba Allah karka sa mu kai wannan matakin wanda ga ci magabata yana cewa wallahi inda za ka tsaya akan duk abin da Allah ya ce ka yi ka bar duk abin da Allah ya ce ka bari komai naka ya zama umarni ne da hannun ubangiji kai ne sallolin nafila kai ne sallolin farilla kai ne azumin farilla kai ne nafila kai ne sadaka duk wani aikin alheri ka tattara da farilla da nafila kana yi yace wallahi Allah ba zai kalle ka ba har sai ka kula da menene yake shiga cikin cikinka halal ne ko haram duk wannan abin da zaka yi aikin banza zaka yi matukar baka lura da me kake shigarwa a cikinka halal ne ko haram ba Allah ka tsare mu daga haram ka mana kariya daga haram ladabi na biyar na addu'a ya ku bayin Allah shine naciya a addu'a Allah yana son bawa in zai roki shi zama mai naci kai yau ka sake gobe jibi ka sake yanzu kai an jima ka sake can an jima ka sake ka maimaita ka sake maimaitawa ka sake dawowa ka sake komawa wannan yana daga cikin laduban da Allah yake so naciya a addu'a yana daga cikin matsalar mu ita ce addu'ar ma in mutum zai bashi minti biyu ya gama addu'a to tsakani da Allah ko gaban gwamna ka tsaya minti biyu bai ishe ka ba ko kirari baka gama yi ma gwamna ba ballantana gaban ubangijin gwamna Allah yana son kirari ka kirara shi ka yi ma Allah kirari shi yasa Allah da kanshi yake koyar da annabi yadda zai yi masa kirari qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب wannan duka kirari ne ma Allah ba fara roƙon ba tukunna saboda haka in zaka yi addu'a ka zan mai naci a harkan addu'a kar ka yi so ɗaya ka bari kar ka yi so biyu ka bari kar ka sa adadi cewa so kaza zan yi a'a ka yi ka kuma ka yi ka kuma ka yi ka kuma har sai kaga buƙatar taka ta biya ko kuma kaga wani alkhairi ya zo maka daga wajen ubangiji ka dage ka zama mai naci a babin addu'a abu na shida shine in za ka yi addu'a karka dinga ketare iyaka a lokacin da kake addu'a daga cikin ketare iyaka shine ka te ka roki Allah ya taimake ka akan abin da yake haram wannan kaga raina ubangiji mutum ya roƙi Allah ya bashi abin da ya san haram ne ce Allah ya bani kuɗi in gina gidan giya Allah ya bani kuɗi ni ma in dinga ɗebo karuwai to kaga wannan ya san haram ne ya kuma wuce iyaka ya kuma saba ma Allah ko kuma mutum ya dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saukar da azaba ko bala'i ma waninsa ba tare da haƙƙi ba hasali musulmi ba a so ya zama mai yawan yin mugunyar addu'a ma kansa ko ma waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku yi ma kanku mugunyar addu'a kar ku yi ma kasar ku mugunyar addu'a kar ku yi ma ƴaƴan ku mugunyar addu'a kar ku yi ma dukiyoyin ku mugunyar addu'a domin watakila ku sani ba a lokacin da za ku yi addu'ar ku yi musadafa da daidai lokacin da Allah yake shirye da ya amsa addu'a sai ya amsa muku ba ku sani ba shi yasa mu aqidar mu hatta game da shugabanni ba ma roƙa musu Allah ya tsine musu ba ma cewa Allah ya la'ance su domin Allah ya tsine musu ya la'ance su za su sake jefa mu a matsala wanda Allah bai tsine mishin ba ma ya muka kare da shi ballantana tsinanne yau in Allah ya daura mana tsinanne zama shi ke jagorantar mu ina matsayin masallatan mu ina matsayin makarantun mu ina matsayin asibitocin mu ina matsayin kasuwannin mu da masana'antun mu a ina za su samu albarka bayan tsinanne ne ke kula da su ta ina za mu ga albarka ba za ga albarka ba sai dai tsakaninmu da shugabanni muna musu addu'an Allah ya shirye su Allah ya kintsa su Allah ya gyara su Allah ya ɗaura su akan hanya madaidaiciya wanda ba zai shiryu ba to sai mu mishi addu'a wadda bata kai tsinuwa ba amma su a wajen su wannan addu'ar ta fi tsinuwa dan da yawan su ba su tsoron tsinuwar Allah sai wanda Allah ya marahama a ciki addu'ar ita ce sai mu yi addu'a Allah ya kwace mulkin ya kifar da shi ya mai da shi ƙasa taron ya sauka sai mu huta shi ma ya huta iyakaci shi da iyalansa da yanwansa zai su kuka mulki an kwace daga hannunsa amma in Allah ya tsine mishi kuma yana kan shugabantar mu ai kuma muna cikin matsala muna cikin matsala saboda haka tsakanin mu da su addu'ar da zamu yi musu kenan tunda mafiya yawan sun kace Allah ya tsine musu ma duk ba su damu ba Allah ya la'ance su duk ba damuwar su bace ba su san mecece tsinuwar Allah ba sai yan kadan saboda haka iya addu'ar da zamu yi musu shine dukkanin wanda ba zai tsaya wajen kula da haƙƙin al'umma ba Allah ka kifar da shi Allah ka sauke shi daga kan mulkinsa Allah ka sauke shi daga kan kujerin shi ka daura mana waɗanda za su tausaya mana sai da adalci da hukuncin ka tsakanin mu ya ubangiji Allah madaukakin sarki ka samu dace saboda haka shugabanni ana yi musu addu'a sannan waɗanda suka yi ba daidai ba a roƙa musu Allah ya shirye su waɗanda suka yi abin da ya dace abin da ya kamata kuma a roƙa musu Allah maɗaukakin sarki da ya saka musu da alkhairi da kuma ɗaura su ya ƙara ɗaura su akan akan hanya madaidaiciya wannan shi yasa jama'a mu dinga kula da mai bakunan mu suke faɗi musamman yanzu wannan mataki da muke kai a wannan kwanaki da muke ganin cewa wato shugaban ƙasa ya gabatar da ƙudiri na sanya manya-manyan haraji wanda za su sa talakawa a cikin wahala mu kula da bakunan mu kula da bakunan mu shine kar bayan muna wahala kuma mu roki Allah ya sake kawo mana wahala domin in muna cikin wahala sai muka ce ka wannan shugaban kasan Allah ka tsine mishi ma'ana shine Allah ka kara da wannan dawamar da mu a wahala abinda muke shine sai mu ce Allah ka shirye shi wannan kudiri Allah muna roƙonka ka canza mana da kudirin da ya fi shi alkhairi Allah madaukakin sarki ka lalata wannan shiri karka ba su damar su wahalar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bal hasali ma mu annabi ya huta saddamu ya riga yayi addu'a da cewa ya ubangiji dukkanin wanda ka bashi mulkin al'ummata ya tsananta musu ya wahalar da su Allah ka wahalar da shi Allah ka tsananta masa dukkanin wanda ka bashi mulkin al'ummata ya sauwaka musu ya kawo musu sauki ya tausaya musu Allah ka sauƙaƙa masa Allah ka tausaya masa Allah ka hada shi da alkhairi wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kuma al'ummar annabi ba mu da shakka ba mu da kokonton cewa Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'ummar al'umma ce ta manzon Allah duk wanda Allah ya ba shugabancin wannan al'umman ya ji tsoron Allah akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sani cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune yana kuka Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce ka je ka tambayi Muhammadu me yasa shi kuka tare da cewa Allah ya fi kowa sani yana zuwa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kake kuka yace ummati ummati al'ummata al'ummata mala'ika Allah ya ce mala'ika Jibril ka koma ka faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna sanurdihi fi ummatihi wala nasu'uhu yana tsoron kar ya tafi ya bar su su wahala ne to ka faɗa masa cewa za mu yardar da shi game da al'ummarsa ba za mu bakanta masa rai ba haka duk wanda ya bar baya abinda zai yardar da shi shine a samu wanda zai kula da su wanda ya cutar da su kuma a kwatan musu haƙƙinsu to wannan yana daga cikin abin da Allah ya yi ma al'ummar annabi alkawari ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari cewa zai yi ma annabi abin da zai gamsar da shi a cikin wannan al'umma din saboda haka dukkanin wanda ya sa al'ummar annabi da cutarwa da wahalarwa a gaba to ya sani cewa al'ummar annabi wato Allah yana son ta kuma yana kishin ta kuma addu'ar annabi tana nan tana bin shi za ta kama shi ko yau ko gobe ko ba jima ko ba dade za ta kama shi Allah ka tsare mu Allah ka yi mana kariya Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji sannan kuma in za ka roki Allah ya kai bawon Allah ka roki Allah a boye a sirrance ba sai ka fito gaban jama'a ba domin wannan ai yana daga cikin cikin ladabi ma ubangiji domin akwai fa'idoji da yawa cikin roƙon Allah a sirrance saboda Allah ya ce wa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya in za ku roƙi ubangijinku to ku roƙi ubangijinku cikin kaskantar da kai sannan ku ɓoye addu'ar ku yi ta ɓoye abu na farko shine wanda ya yi addu'a a ɓoye to yana da tabbacin cewa Allah yana jin addu'a ɓoyayya kenan kuma Allah zai amsa abu na biyu shine shine wannan shine mafi girma wajen yin ladabi da kuma girmama Allah maɗaukakin sarki saboda ai ko a duniya ne mai mulki ba a daga murya a gabansa ba a daga murya akan tasa domin duk wanda ya daga murya a gaban mai sarauta ai zai tsane shi zai kyamace shi Allah kuma shine mai misali maɗaukakin misali saboda haka Allah yana jin addu'an da aka yi ta a boye dan haka bai dacewa da ladabi ma Allah mutum ya tashi roƙon Allah ya daga murya ya wage muryarsa a lokacin da yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya saba ma ladabin da Allah maɗaukakin sarki yake so abu na uku shine ɓoye addu'a lokacin da za ka yi addu'a ka roƙi Allah ya fi kaiwa makura wajen wato ƙaskantar da kai da kuma kushu'i da tsoron Allah domin wannan shine ƙashin bayan addu'a khushu'i da kankan da kai a gaba ga Allah madaukakin sarki domin in zaka roki Allah ana so ka roki Allah ne roko irin ta matsiyaci mabukaci matalauci kaga wanda ya daga murya kuwa wanda kake da bukata a wajensa ya za a yi kana gaban shi kana daga murya sama da tashi wannan ba zai yi ba sannan wannan shi zai kai ka makura wajen yin addu'an nan don Allah da kuma yi da ikhlasi saboda Allah ya yabi annabi zakariya alaihi salam yace idna da rabbahu nida'an khafiya tuna lokacin da Allah madaukakin sarki annabi zakariya ya roke shi roko boyayyen roko ya kira shi a can cikin dare a boye sannan ladabi na gaba kusa da ƙarshe shine ya kamata duk wanda zai yi addu'a ya zama kafin ka shiga cikin bukata na roƙon Allah ya zama kai kuma kiran da Allah ya yi maka to ka amsa masa misali za ka ga wasu ana kiran sallah ana hayya ala sala hayya ala fala wannan kira ne fa da ladan yake a madadin wa a madadin ubangiji amma ba za su amsa ba ba za su tawo zuwa ga abinda Allah ya ce a kira su zuwa gare shi ba amma suna jiran su in sun shiga damuwa sun daga hannu sun roki Allah kuma suna son Allah ya amsa musu ai ba zai yi ba ko a duniya ne ba yadda za a yi ka nuna ma mutum cewa ba na yin ka ba na son ka kuma buƙatar ka ta tashi ka tafi zuwa gare shi ai baka kyauta ba ba zai yi ba saboda haka in dai har kana son Allah ya biya maka bukata to ka yi kokari ya zama addu'arka kafin ka shiga cikin damuwa da matsala rayuwarka ta zama kana bin abin da Allah ya ce ka bi kana barin abin da Allah ya ce ka bari kafin Allah ya amsa maka kai ka amsa kiran Allah ta kai ka zama irin yadda Allah yake so ka zama to in ka roki Allah kuma sai Allah ya bayyana maka a irin yadda kake so shine ma'anan ta'arruf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda idan kana cikin walwala kana cikin dadi kana cikin yanayi mai kyau to ka nuna kai na Allah ne ka nuna ka san Allah ka bi Allah ka bi dokokin Allah ka yi mai Allah ya ce ka yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari lokacin da ka shiga cikin tsanani kuma in ka roki Allah to Allah sai ya maka mu'amala irin ta na sanka sai kaga Allah ya amsa maka addu'arka amma in kai watsi da ubangiji a lokacin da kake cikin jin daɗi da walwala to ka sani cewa ko da ka shiga cikin damuwa Allah madaukakin sarki ba zai wato ainihin amsa maka wannan wannan addu'ar ba saboda haka mu yi kokari wajen kiyaye waɗannan laduba na addu'a da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kawo makasar mu aminci ya kawo makasar mu aminci shugabannin mu Allah ya shirya mana su Allah ya ɗora su akan hanya madaidaiciya waɗanda suke da niyyar wato zaunar da ƙasa lafiya da kuma kawo ci gaba da tausaya ma talakawa a cikin su Allah ya san su tun da kan shugaban ƙasa har zuwa ƙasa Allah ya san su ba sai mun ambaci sunayensu ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi musu albarka Allah ya ƙara ɗora su akan hanya madaidaiciya waɗanda kuma suke da niyan wahalar da talakawa tun daga kan shugaban ƙasa har ƙasa Allah ya san su ba sai mun ambata sunayensu ba Allah muna roƙonka ka shirya su Allah ka ɗora su akan hanya madaidaiciya Allah ka dawo da zukatansu zuwa ga hanya madaidaiciya ka sanya tausayin talakawa a zukatansu ya ubangiji waɗanda ba su da rabo a cikinsu ya ubangiji muna roƙonka kar ka tsine musu albarka Allah ka sauke su daga kan mulki Allah ka sauke su daga kan mulki Allah ka kwace mulkin daga hannunsu Allah ka hutasar da su ka hutasar da talakawa daga sharrinsu ya ubangiji Allah ka yi mana albarka Allahumma ya karim ya raqib ya jawad ya mujib ya man anta aqrabu ilaina min hablil warid اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن تقصيرنا اللهم من ندعو وانت رب المعبود اللهم من ندعو وانت الرب المعبود ومن نسال وانت صاحب الكرم والجود اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واصلح اهلنا واولادنا اللهم اغفر لأموات المسلمين وارفع درجتهم وتجاوز عن تقصيرهم يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى واجمع بهم كلمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ رجال أمننا وانصر جنودنا الذين يرابطون في حدودنا ويقاتلون من بغى علينا وعلى إخواننا إنك جواد كريم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام اللهم اهد شبابنا شباب الإسلام اللهم اهدهم إلى صراط مستقيم اللهم اهدهم إلى صراط مستقيم اللهم ارزقهم من لدنك رزقا حسنا وعلما نافعا برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اهد ضالهم اللهم اهد ضالهم اللهم اهد ضالهم وثبتهم وثبتنا على الإيمان والعمل الصالح اللهم اهد نساءنا نساء الإسلام واهد شيوخنا شيوخ الإسلام واهد أولادنا أولاد الإسلام برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد, الجن وبعد الموت جنة ومغفرة ونعيمة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم ثلث وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا لصلاتكم يرحمني الله وإياكم Thank you.